الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 27 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 13 ga watan tara miladiya ta 2000 da 20 da miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jiboyis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 96 ne ko 96 da bakwai 97 wannan shine darasi na 97 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a gaba ta ɗari da goma sha hudu inda malam yake cewa idan fitina ta afko a cikin al'umma ka lazumci cikin gidanka ka guje wa wannan fitina ɗin kuma ka kiyayi rigima da fitina da fada irin na ƙabilanci ko na bambancin yare ko launin fata sannan kuma dukkan wani yaƙi ko faɗa da rikici da aka yi shi tsakanin musulmi inda akan duniya ne to wannan fitina ne ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kada ka zamto ɗan tawaye kar ka zamanto mai yin yaƙi tare da ‘yan tawaye kar ka zama mai ƙaunar da sha'awar ‘yan tawaye kar ka zama mai tafiya tare da su ko karkata tare da ra'ayinsu kar ka so wani abu daga cikin al'amarinsu domin ana cewa duk wanda ya so aikin wasu mutane na alheri ne ko na sharri to ya kasance kaman wanda ya aikata Allah ya mun muwafaka da ni da ko zuwa ga abin da zai yardar da shi ya nesantar da ni da ko zuwa ga saba masa to karkashin wannan gaba Sheikh Fauzan Fauzan rahimahullahu ta'ala kamar yanda ya saba yayi mana dogon sharhi akan wannan magana ta Imam al-Barbahari inda har ya shigo wajen wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina ala dunya fa huwa fitna inda yake cewa bai halatta a karkashin wannan gaba musulmi ya zubda jinin dan uwansa musulmi domin jinin mutum musulmi ga dan uwansa musulmi yana da alfarma haramun ne ya zuban masa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace jinin mutum musulmi bai halatta sai in ya aikata ɗayan abubuwa guda uku ko dai yayi kisan kai ko kuma yana da aure yayi zina ko kuma an same shi ya yi ridda ya bar addini to in ba haka in ba a samu ɗaya daga cikinsu ba to jininsa ma'asumi ne tsararre ne bai halatta a zuwan masa da jini ba gaira ba dalili ba ma shi ba har da kafirin amana wanda ake zaune da shi cikin aminci tsakaninsa da musulmi to wannan shi ma bai halatta a zubar da jininsa haramun ne zubar da jinin kafirin amana da kuma wanda aka ba shi mafakar siyasa wannan duk yana daga cikin abin da muka tattauna a darasin da ya gabata to mun tsaya daidai inda yake cewa idza kana hunaka bughatun aw khawarij a mun yi nan mako kawo to mun shiga gaba ma ta 115 mako wa aqilla minan nazari fi nujum mun shiga cikin bayanin cewa ka takaita wajen karatu da zurfafawa cikin ilimin taurari sai fa wanda zai taimaka maka wajen gane lokutan sallah kar ka shagaltu ka yi watsi da dukkan ilimin taurarin da ba zai taimaka maka ba wajen sanin lokutan sallah da makamantan haka domin yana jan mutum zuwa ga ya zama zindiki ya zama gawurtaccen boka saboda ya zurfafa cikin ilimin taurari inda mala yake cewa shi kuma ilimin taurarin nan kashi biyu ne akwai na farko shine wanda yake haramun shine mutum ya dinga yin duba shine alistidlal alistidlalu biha shine yin duba da ilimin taurarin mutum yana da ilimin yana da ilimi irin na taurari yana yin duba da shi alal hawadithil ardiyya bisa ga abubuwan da suke faruwa a duniya to wannan shi ake kira da ilmu ta'thir ko ilmu ta'thir the science of influence wannan shine kamar tasowar iska ya alakanta ta da ilimin taurari ya ce wannan iskar akwai alheri ko babu saukar ruwan sama ko kuma faruwar rashin lafiya ko mutuwar wane ko rayuwar wane wannan yana daga cikin ilimin taurari wanda yake haramtacce irin na mutanen numrud wanda suka dinga bautawa a tamathil wato mutum butumi wanda ainihin wato shi namrud ya suranta wannan mutum butumi din wato da sura irin ta taurari sai suka wayi gari suna bauta wa waɗannan taurari wato mutum butumi ɗin mai hoto ko mai sura irin ta taurari domin su a aƙidarsu sun ƙudurce taurari suna da wani tasiri game da abin da ke faruwa a duniya da haka suna duk abin duk wani motsi naka ko motsin duniya suna alakanta shi da ilimin taurari su ce ai dama tun da tauraro kaza yayi kaza to kaza ne zai faru ko kaza ba zai faru ba to wannan yana daga cikin ilimin wanda ainihin wato na taurari wanda baya halatta duk abin da ya faru ba sa jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki suna jingina shi ne zuwa ga waɗannan taurari nasu to wannan yana daga cikin ilimin taurarin da aka ce bai halatta ba zamu tashi al-qismul akhar qala al-muallif rahimahullahu ta'ala malam yace ilimin taurari kashi na gaba kashi na biyu wa huwa ma yusamma ilma tasyir shine aka fi sani da ilmu tasyir wancan na duba na bokanci shi ake kira da ilmu tasir shi kuma wannan ilmu tasir wato management science shi kuma haka shi kuma sunansa yake management science wato ilmu tasir to ya shi kuma ilimin taurari mai wanda ake kira da ilmu tasir ya yake shine bi an ta'arifa manazil al-qamar shine kai a matsayinka na wanda kake sha'awar wannan ilimin to ka san masaukan taurari tunda taurari suna da masaukai suna da manazil to ka san masauki kaza masauki kaza buruji kaza buruji kaza kana sane da masaukan taurari wa ta'rifa majari shams fi sana kuma kana sane wato ka san kuma wato gudun rana a shekara to duk wannan sanin masaukan taurari da kai da kuma sanin gudun rana a shekara bi qasdi ma'rifatil mawaqit duk kai kokarin tattara wayannan bayanan da wannan ilimin ne dan sanin lokutan sallah dan sanin lokuta kawai gaba ɗaya ma ba iya na sallah ba shi yasa masu irin wannan za su ce rana za ta hudo lokaci kaza sannan za ta faɗi lokaci kaza alfijir zai keto lokaci kaza duk wannan yana daga cikin ainihin wato wannan ilimin da ke taimaka musu wajen sanin almawaqit lokuta mawaqitu zira'a da wannan ilimin suke sanin daidai lokacin da ake yin shuka da wannan ilimin sai su ce za a fara yin shuka ruwa zai kankama daidai cikin wata kaza za a fara wato za a fara yin ruwan sama da haka lokacin da za a fara shuka lokaci kaza ne wal harf za a yi noma lokaci kaza wa mawaqitis sala da lokutan sallah a ce azhar muktarin ta yana shiga daga 12 da kaza sannan muktarin ta yana fita da karfe 2 da kaza ko karfe 3 da kaza muktarin la'asar yana shiga kaza yana fita muktarin magariba sallar asuba da sauransu wannan duk gaba daya da wannan ilmu tasir din ne ilmin taurari wanda bai haramta din ba duk da shi ake sani wa hadha dhuhru kaza wa waqtu dhuhri kaza misali a ce lokacin sallar azhar kaza ne wa waqtu al'asr kaza lokacin la'asar kaza ne wa hadha la ba'sa bihi irin wannan ilimin wanda mai shi ya takaitu iya wannan fannin to wannan babu laifi dan mutun ya san shi an gane ko ilmu tasir dan mutun ya san shi wannan babu laifi wato shine sanin waɗannan abubuwan da muka ambata qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala ce wa qaddarahu manazila Allah madaukakin sarki ya kaddara ya sanya wata ya zama manazil yana da masaukai masauki masauki masauki na ainihin wato alkamara yani alkamara me yasa Allah ta'ala ya sanya wata ya zama to yana da manazil masaukai masaukai sai Allah ya ce li ta'lamu adada sinina wal hisab dan kusan adadin shekaru da kuma lissafi dan kusan adadin shekaru da me da lissafi kenan ana samun ilimi ta hanyar sanin shekara yanzu muna shekara ta kaza ana gane watanni satuttuka kwanaki awoyi da lissafin ba zai bace wa mutane ba ta yaya lissafin baya bace wa mutane saboda wal qamara qaddarnahu manazila Allah madaukakin sarki ya ce wata shi kuma sai muka kaddara muka sanya shi ya zama manazil ya zamto yana da masauki wannan an sanya shi ya zama manazil sai Allah ya ce li ta'lamu adada sinina wal hisab dan kusan wato adadin shekaru kuma kusan ainihin wato lissafi wa qal Allah ta'ala ya kuma cewa waja'alna al-laila wan nahara ayatayn mun sanya dare da rana ko da wato da rana ayatayn su zama wasu ayoyi guda biyu wasu alamomi guda biyu famahauna ayatal layl sai mu shafe duhun dare waja'alna ayatan nahar sai mu sanya wato alama ta rana mubsiratan dan mutane dan a gani wato dan ya zamto gari ya waye Allah ta'ala ya sanya dare in ya zo sai ya zamto duhu ya shigo idan kuma ainihin wato ya kwaranye ya tafi sai kuma rana ta fito Allah ta'ala ce ya yi haka ne litabtahu fadlan min rabbikum dan ku nemi falala daga ubangijinku domin duk inda dare yayi yanzu aka ce 11 12 zaka zo ka tarar duk mutane suna ta komawa ne gidajensu dan su kwanta saboda duhu ya riga ya shigo ba kasafai ake sana'a ko neman kuɗi cikin duhun dare ba in dai ba mugu ba ne mutum ko saboda haka idan kuma mutum ya kwanta wannan baccin kamar yadda Allah ta'ala ya ce waje alnan laila libasan waje alnan nahara ma'asha da rana a yi fafutuka a nemi abin rayuwa da daddare kuma sai aka sanya shi ya zamanto lokacin wato waje alna naumakum subata ko waje alnan laila libasa dare ya zamanto mai rufa asiri a kwanta a huta waja'alna yake ta litabtagu fadlan min rabbikum dan ku wato ku nemi falala daga ubangijinku walita'lamu adada sinina wal hisab wannan canje canje da ake samu na dare da rana diddan ku ku nemi falalar ubangijinku kuma ku san adadin shekaru wal hisaba da kuma lissafi wa kullu shay'in Allah ta'ala ya ce kowane abu fassalnahu min rarrabe shi tafsilan filla filla suratul isra'i aya ta 12 wa qala Allah ta'ala ya kuma cewa ya tsalunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jaririn wata me yasa wata zai kama jariri kuma ya kwana daya ya kwana biyu ya kai kwana yanzu muna muna cikin kwana 27 ga watan safar ba dan wannan canje-canjen ba da manazil na kabar da wayannan rana da wata din da dare da ba za mu iya lissafin cewa yau safar ya kai kwana 20 da wani abu ba da haka shi kansa kuma yana karewa sai kuma wani jaririn watan ya kuma kamawa dan lissafi ya dinga tafiya kar ya rushe Allah ta'ala ya ce suna tambayar ka anil ahillati game da jaririn wata kul ka ce hiya mawaqitu linnas wato shi jaririn wata mawaqitu linnas wato lokuta ne dan amfanin mutane wato lokuta ne shi ana gane lokaci ne dan ainihin wato amfani ga mutane wal hajji kuma dan mutane su gane lokacin aikin hajji yayi ba aikin hajji ba da sauran ma ibadu duk da ake yi da Ramadan da sauransu duk da kamawar wata ake gane watan Ramadan ya kama da kamawar watan ake gane jaririn wata ake gane watan Ramadan ya fita da jaririn wata ake gane watan sallah karama ko babba ya kama da jaririn wata ake gane cewa lokacin aikin hajji yayi da sauransu shi yasa Allah ta'ala ce suna tambayar ka game da jaririn wata me hikimar da ake samun jaririn wata Allah ce kul hiya mawaqitu linnas wato shi jaririn wata lokuta ne yana nuna lokuta na amfani ga mutane wal hajj kuma yana gaya wa mutane lokacin aikin hajji yayi fa ilmu tasyir dan haka management science wato ilimin gudanarwa ta hanyar ilimin taurari la ba asabihi wannan babu laifi da shi li'anna fihi fawaida domin a cikin wannan ilimin na taurari wannan kashi na biyu ba na farkon ba akwai fa'idoji a cikin sa walaysa fihi i'tiqadun sayyi babu wani mummunan kudiri da wata mummunar aqida da ke tattare da shi wannan ilmin tasir din ilimin taurari wannan kashi na biyu din amma ilmu ta'athir amma shi wancan na farkon ilmu ta'athir wato the science of influence shi wannan shi kuma wa huwa listidlalu bin nujum shine yin duba ta hanyar amfani da ilimin taurari li gairi zalika da wani haka fa hadha haramun wa shirkun wannan haramun ne kuma shirka ce alistidlalu biha ala al-hudud wan nuhus wal khair wato yin duba da wannan ilimin na taurari alal huzuz dan mutum ya gano wato a gano mutum yana da kaso ko zai samu rabo ko ba zai samu rabo ba wan nuhus ko ba zai samu alheri ba shine an nuhus wato an nuhus can al huzuz mutum zai samu wan nuhus ko ba zai samu ba wal khair abin akwai alheri ne wa sharri ko kuma sharri ne hadha shirkun billahi subhanahu wataala wannan ilimi ne wanda yake kai mutum zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wataala an fahimta ko wali hadha yaqulu qatada dan haka ne malam qatada yake cewa khalaqallahu an-nujuma li thalathin Allah madaukakin sarki ya halicci taurari ne dan ɗayan abu uku haka duk wanda kaga ya tafi kuma yana ilimin taurari yana wani abu ba ɗayan abubuwan nan guda uku ba to ya shiga layin bata kenan a cikin ilimin taurari khalaqallahu an-nujuma li thalathin qatada yace Allah ya halicci taurari ne dan ɗayan abu uku zinatan lissama dan ya zama kawa da ado ga sama wa rujuman lishayatin dan ya zama abun jifa ga shedanu wa alamatin dan ya zama alama wato alamomi yukuta da biha da ake gane hanya ake shiryuwa a gane hanya biha da wannan taurari din ko masu tukin jirgin sama da ire-iren wannan masu tafiya a sararin samaniya da sauransu za ga suna amfani da irin wannan ilimin da shi suke gane wannan hanyar ta jirgi hanya ce mai kyau wannan ba ta da kyau da sauransu duk alamatin yi kuta da biya haka masu masu tuka jirgin ruwa su ma lokacin duhu to su ma suna shiriyowa zuwa ga hanya kar su samu batan hanya ne ta hanyar ilimin taurari to shi yasa Allah ta'ala ya faɗi wannan da a cikin alkur'ani waɗannan hikimomin guda uku tauraro ya zama ado ga sama ko kuma ya zama to abin jifa ga shedanu masu zuwa sama su sato ji su sato magana sannan kuma ya zama to alama da mutum wanda yake matukin jirgin ruwa ko matafiyi zai shiryu da shi faman dalaba fiha ghaira zalika duk wanda ya nemi wani ilimin sanin wani abu ba waɗannan guda uku ba a cikin ilimin taurari faqad dalla to ya sani ya bace wa adaa nasibahu kuma ya tozartar da rabansa na lahira wata kallafa ma la ilma lahu bihi kuma ya dora wa kansa abinda ba shi da masaniya game da shi domin ya shiga kuma fagamniya da kuma hurumin ubangiji na sanin gaibu sanin me za a gobe ya ce zai buga taurari ya buga alƙaluma ya ga me zai faru gobe za ka samu ko ba za ka samu ban kai tafiyar me zai wannan duk yana daga cikin hurumin Allah subhanahu wataala fallahu khalaqa an-nujuma li thalathi fawaid Allah madaukakin sarki ya halicci taurari ne dan wato fa'idayen fa'idoji guda uku alfa'idatul ula fa'ida ta farko da Allah ya halicci tauraro don ita ko taurari don ita zinatul lissama wato ado ga sama ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa zayyana sama'a duniya bi masabiha wa zayyana sama'a Allah ya ce mun ƙawata sama mun ƙawata sama a duniya ta kusa wannan wadda take kusa da mu wadda muke hangowa shine a duniya Allah ya ce mun ƙawata sama ta kusa bi masabiha da taurari su ake kira da masabi Allah ya ce ya ƙawata wannan sama ta kusa da mu wadda muke gano ta ya yi mata ado ya ƙawata ta da masabiha taurari suratu fussilat aya ta 12 alfa'idatu thaniya mun ji fa'ida ta farko taurari ado ne ga sama fa'ida ta biyu rujuman lishayatin Allah ta'ala ce ya sanya taurari ya halicce su don su zama ababen jifa ga shaidanu da suke zuwa sato ji a sama ƙala ta'ala Allah ta'ala ce illa malista raka sama sai ga wanda ya je sato ji ba a ti ba'ahu shihabun mubin to wani tauraro na wuta zai biyo mabayyani wato a fili zai biyo shi shi ake kira lula tauraron da ake jifa wani lokaci sai ga kamar wata kibiya wani haske kawai ya wulga ya yi sama a saman kana kula wani lokaci za ga shi ake kira lula wannan tauraron sunansa lula an fahimta ko to wani lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi aljanu suna ɗaya haukan ɗaya ɗaya haukan ɗaya ɗaya haukan ɗaya har sai sun je can sama su ji me ake tattaunawa to anan suke sato domin duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya so zartar da wani al'amari ko budget na shekara to bayan duk abin da ya faru ya faru to mala'iku suna tattaunawa tsakanin su ai wannan shekarar ta 1445 kaza zai faru za a yi kaza za a yi kaza to anan sai su dan ka wani lokaci kan a jefo su na can saman ya riga ya sato kuma in ya sato wannan kalmar da ya ji mala'iku suna tattaunawa sai ya jefa wa na kasansa shi ma sai ya jefa na kasansa shi ma sai ya jefa na kasansa wani lokaci sai ga magana har ta dire zuwa can na kasa wanda dama hawa akai wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan to wani lokaci kansu sato kansu sato jin kuma sai a jeho su da wannan tauraron da ake kira lula sai a tarwatsa su wani lokaci kuma za ga kan ajeho su da wannan lula ɗin sun riga sun sato kalma ɗaya ko biyu to wannan kalmar da suka sato sai su haɗa ta kalma guda ɗaya ce ta gaskiya da suka jiyo a sama sai su haɗa ta da ƙarya casa'in da tara sai su zo su gaya wa shaiɗanun bokayensu to da wannan ne sai ga mutum ya zo wani lokaci sai boka ya gaya ma wani abu da zai sha mamaki ya akai boka ya sani ko ya akai malam ya sani da sauransu to duk irin wannan ne wanda in suka sato gaskiya guda daya to kuma a karshen a karkashin wato gaskiya guda daya sai kuma su ninke ƙarya 99 to da haka daga cikin hikimar da ta sa Allah ta'ala ya halicci taurari dan ya zama rujuman lishayatin dan ya zama abubuwan jifan shedano suratul hijr aya ta 18 alfa'idatu salisa sai fa'ida ta uku ta halittar wato hikimar halittar taurari alamatun don su zama alamomi yi huta da biha da za a dinga shiryuwa da su fil asfar a tafiye-tafiye matafiya za su dinga gane hanya ba za su dinga samun batan kai ba saboda taurari ƙala ta'ala Allah ta'ala ce wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma Allah ta'ala shine wanda ya halicci taurari don ku amfana ko ya halittan muku taurari litata biha dan ku shiryu da su fi zulumatil barri wal bahar a cikin dubbai na tudu da da kogi da haka wanda suke tafiya akan sahara akan wato tantagariyar ƙasa taurari suna taimaka musu wajen gane hanya haka waɗanda suke tafiya cikin ruwa su ma suna samun taimako daga taurari wajen gane hanya kasu samu ɓata to suratul an'am aya ta 97 hadhihi alfawaidu minan nujum wannan sune fa'idojin taurari amma alladhi ya'taqidu fiha amma duk wanda yake da wata aqida ya kudurce game da taurari annaha tu'athiru cewa taurari suna da tasiri fil hawadith a abubuwan da suke faruwa a duniya wa anna dulu an najmil fulani har ma mutun ya kudurce cewa in kaga tauraro kaza ya bullo ya fito waqatu sa'adatin to lokacin arziki kenan wa dhulu'u thani shi ko tauraro kaza an kaga ya bullo waqatu shaqa'il lokacin tsiya kenan da haka sai har ya zanto ana alakanta arziki da tsiya wato da taurari ana ganin idan tauraro kaza yazo to shekara za a yi ruwan sama da yawa ko za a yi arziki in kuma aka ga tauraro kaza to za a yi fatara za a yi kamfan ruwan sama za a yi fari za a yi kaza saboda tauraro kaza ya fito to wannan alakanta arzikin mutane da abubuwan da ke faruwa a duniya ko talaucin mutane da cewa tauraro kaza ne ko tauraro kaza ne wannan yana daga cikin abin da yake kafircewa Allah madaukakin sarki fa hadha kufrun billahi subhanahu wataala wannan kafircewa Allah ne subhanahu wataala qala ta'ala Allah ta'ala yace fala uqsimu bimawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafadar taurari wannan manazil din Allah ta'ala ce ina yin rantsuwa bi mawaqi'in nujum da mafadat taurari wa innahu laqasamun kuma lalle rantsuwa ce law ta'lamuna azim wato lalle rantsuwa ce mai girma da kuna ganewa Allah ce lalle ina yin rantsuwa da mafadat taurari kuma rantsuwa ce mai girma da kuna ganewa innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani ne mai girma fi kitabin makanun da yake cikin wani littafi kewayayye daga wato canzawa ba wanda ya isa ya kai gurin ballantana ya canza wani abu da aka rubuta a wannan littafin lauhil mahfuz kenan la ya masuhu babu mai iya ta wa babu mai shafarsa illa al mutahharuna sai tsarkakakku sune mala'iku tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin talikai afa bi hadhal hadith antum mudhinun Allah yace yanzu da wannan zancen kuke karyatawa yanzu wannan zancen na Allah madaukakin sarki wato antum mudhinuna kuke karyatawa wa taj'aluna rizqakum har kuna sanya arzikinku kuna jingina shi zuwa ga taurari annakum tukadzibuna bayan karyatawa kuke kuna karyatawa da abinda ainihin Allah ta'ala ya saukar kuna yarda da cewa arzikinku samunku rashinku ɗaukakanku yin ƙasa ɗinku duk yana da alaƙa da taurari ai tansubunar rizka kuna danganta samun arziki ko talaucewa ilan nujumi zuwa ga taurari wa ɗulu'iha da hudowar taurarin wa gurubiha da faɗuwarsu har ya zamanto kun alakanta samu ko rashi arziki ko talauci da bullowar tauraro ko faduwar ko buyan tauraro shine wataj'aluna rizqakum yanzu kuna sanya godiyar arzikinku shine ku dinga cewa maimakon ku dinga godiya ga Allah da ya azurta ku a'a sai ku dinga sanya godiyar arzikinku zuwa ga taurari suratul waqi'a aya ta 75 zuwa aya ta 72 zuwa ta 82 ay tansubuna rizqa kuna jingina arzikinku ila nujumi zuwa taurari wa dulu'iha ko kuma kuna jingina arzikinku zuwa ga bullowar taurari wa gurubiha da kuma faduwar su wa qad sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salata subhi bil hudaybiyah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba tare da sahabbansa a hudaybiyah qariban min makka ita hudaybiyar dab da garin makka take salla bihimul fajra manzo Allah sai ya musu sallar asuba fil hudaybiyati a wannan guri hudaybiya ala ithir sama'in kanal bil layli bayan dauke ruwa da aka yi da daddare an yi ruwan sama a ranar ya dauke kenan lokacin sallah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito an yi ruwan saman da daddare ruwan ya ɗauke asuba ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbansa suka yi sallar asuba thumman sarafa bayan an idar da sallah sai annabi ya juyo thumman sarafa min salati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallama a sallarsa bayan yayi sallama ya juyo fa qala sai ce kama fil hadithil qudusi kamar yanda yazo cikin hadithul qudusi qala Allah ta'ala sai manzon Allah ya ce da sahabbansa Allah madaukakin sarki ya ce asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun an waye gari wasu daga cikin bayina wani ya zama mumini wani ya zama kafiri asbaha min ibadi a wata ruwaya muminun bi wa kafirun an waye gari wasu daga cikin bayina sun yi imani da ni wasu sun kafirce min fa amma man qala amma ruwan sama da aka yi jiya da daddare duk wanda ya ce mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwan sama ne da falalar Allah da rahamarsa fadhalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani da ni wa kafirun bil kaukabi shine wanda ya kafirce wa ilimin taurari wa amma man qala amma duk wanda yace mudirna bi nau'i kaza wa kaza ai an yi mana wannan ruwan sama ne saboda tauraro kaza da tauraro kaza fadhalika kafirun bi Allah yace wannan shine wanda ya kafirce min mu'minun bil kaukabi kuma yayi imani da tauraro da haka ba ka da ikon ka alakanta samuwar ruwan sama ko fari rashin ruwan sama da wani tauraro cikin taurari domin kamar yadda kake bawa na Allah maɗaukakin sarki taurarin da su ma bayi ne daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala ba su da tasiri wajen abin da ke faruwa a duniya an fahimta ko samuwar ruwan sama ko rashin samuwarsa bai da alaka da tauraro shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan asuban ya gaya wa sahabbansa cewa Allah ya gaya masa cewa a sakamakon ruwan nan na dare wasu sun yi imani da Allah wasu sun kafirce su waye suka yi imani da Allah sai manzo Allah ya ce Allah ya gaya mun waɗanda suka yi imani sune wanda suka ce kai alhamdulillah kai Allah ya saukar da ni'ima jiya da daddare cikin falalar Allah da rahamarsa an yi mana ruwan sama to wannan su suka yi imani da Allah amma wanda ya ce ai dama an kaga tauraro surayya din nan ai dama tun da na ganta ta bullo na san za a yi ruwa tauraruwa mai wutsiya kenan ai kana ganin ta dama ka san sai an yi ruwan sama to da haka ruwan saman da aka yi shi ba baya jingina shi zuwa ga Allah yana jingina shi zuwa ga wani tauraro cikin taurari to wannan shine wanda Allah ta'ala ce ya kafircewa Allah ya yarda da taurari wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin hadisi na 810 Imam Muslim hadisi na 71 hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani fal mataru dan haka shi ruwan sama laysa min tasiril nujumi samuwar ruwan sama babu tasirin taurari a ciki kwata kwata kuma za ga duk masu wannan ilimin suna faɗa suna cewa ai bana za a yi ruwa mai yawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da irin wannan saboda in ba irin wancan ta waccan hanyar da muka ambata ta farko wadda ta halatta ba in dai ta irin wannan hanyar mutum ya gano irin waɗannan abubuwan ya shiga cikin ilimin taurarin da aka hana an gane ko da haka taurari ba su da tasiri wajen saukar ruwan sama dulu'iha wa gurubiha hudowar taurarin da faduwar taurarin duk bai da alaka da arzikinka bai da alaka da samunka ko rashinka bai da alaka da mutuwarka ko rayuwarka bai da alaka da ainihin wato saukar ruwan sama ko rashin saukar ruwan sama wa inna ma inzalul matsari min Allah azza wa jal saukar ruwan sama daga Allah ne kawai azza wa jal huwa alladhi yunziluhu Allah shine wanda yake saukar da shi wa yuqaddiruhu kuma ya kaddara gwargwadon ruwan da zai sauka lita kaza ake so ya sauka a daidai lokaci kaza wa yuyassiruhu kuma Allah ta'ala shi ke saukake shi wato wa yusayyiruhu kai Allah shi ke tafiyar da ruwan sai ga hadarin ya taso kunan ba a yi ruwa ba amma sai ka ji can wani guri sai ka ji rijiyar zaki a ce an saukar da ruwan sama mai an yi ruwa mai yawan gaske to wannan tafiyar ruwan hadarin tahowarsa bai isa ya zuba ba sai inda Allah ta'ala ya ce ya zuba shi kansa hadarin ba shi da ikon ya zuba a inda yake so sai inda Allah ta'ala ya ba shi umarni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani wani mutum yana tafiya a cikin daji sai ga hadari ya taso hadarin yana tasowa sai ya ji a cikin hadarin ana ba wa hadarin umarni ana cewa ka je ka zuba a gonar wane iski hadikata fulan yace ka tafi gaba ɗaya ka zuba a cikin gonar wani wannan matafiyin kawai sai ya ci gaba da bin inda yake jin sautin nan sai yana ta tafiya yana ganin inda hadarin yake yana zuwa sai ya tarar da wani mutum ruwa ya zuba a cikin gonarsa har yayi yawa ya buɗe hanya yana ta fitowa yana ta ɗiban wani abu yana ta fito da shi waje yayi yawa sai ce da Allah bawon Allah ya sunanka sai ce kai ko me yayi alaka ka da sunana sai ce a'a wato wannan ruwan da aka yi a cikin hadarin naji ana bawa ana magana cewa a ruwan nan ya sauka a gonar wani to shine nake so in ji sunanka sai ya faɗi sunan sai ce shine sunan sunan da naji ana faɗa kenan to anan ne ma ya tambaye shi me ya faru shine ya gaya masa irin yanda yake yi in yayi noma yana kasa amfaninsa gida uku in ban manta hadisin ba kashi ɗaya ya bawa ya ajiye iyalansa kashi ɗaya ya yi sadaka ya kyauta kashi ɗaya kuma shine jarin da zai sake mayarwa shekara mai zuwa shi duk lokacin da ya yi noma duk abin da ya samu zai kasa shi gida uku kashi ɗaya zai kawo gida kashi ɗaya zai ajiye in damuna ta kusa zuwa ya sai da shi don ya sake yin wani noman kashi ɗaya kuma zai raba wa bayan Allah to kaga wannan yana nuna cewa tafiyar da hadarin da saukarsa wa yahsibuhu idza sha'a wa yahbisuhu kuma Allah ta'ala shi ke dakatar da ruwan idan sha in ya ga dama in aka yi ruwan aka yi ruwan kuma sai Allah ya dakatar da shi wani lokaci ma dakatar da shi tsawon wasu kwanaki har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya ga dama qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi yunazzilu wa huwa alladhi yunazzilu al-ghayb Allah ta'ala shine wanda ke saukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan mutane sun yanke kauna da ruwan sama ana ganin ko dai damuna ta tafi kenan bayan an yanke kauna Allah ta'ala ke saukar da ruwan sama wayan shuru rahmatahu Allah ta'ala shike yada rahmatsa da tausayinsa ga bayinsa suratul shura aya ta 28 wa qala Allah ta'ala ce inna Allah indahu ilmu sa'a a wurin Allah madaukakin sarki ilimin tashin alkiyama yake wa yunazzilul ghaitha Allah shi ne wanda yake da masaniya game da yaushe za ta sha alkiyama hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san yaushe za ta sha alkiyama ba domin an tambaye mala'ika jibril ya tambaye shi akhbirni anis sa'a yace ba ni labari yaushe za a ta sha alkiyama manzo Allah yace mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il yace ni ma ban sani ba an fahimta ko yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha me hada ka da ambatanta ila rabbika muntahaha izuwa ga Allah makurar saninta yake annabi shi ma bai sani bai yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu to a wajen Allah ilimin tashin alkiyama yake wa yunazzilul gaitha kuma Allah shike saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah ta'ala ya san abin da ke cikin mahaifa wannan ɗan da za a haifa namiji ne ko mace ce kar wani ya ce to ai yanzu an ci gaba ma likitoci ma suna ganowa suna gano cewa namiji ne ko mace ce to amma za su iya ganowa cewa wannan wanda aka haifa din mumini ne ko kafiri ne za su iya gano mai arziki ne ko talaka ne za su iya gano dan aljanna ne ko dan wuta ne da haka wa ya'lamu ma fil arham Allah ta'ala shike da masaniya game da abin da ke cikin mahaifa wa ma tajri nafsun ma za ta kasibu gadan babu wata rai da ta san me zai faru gobe babu wata rai da ta san me za a yi gobe ko kuma babu wata rai da ta san me za ta yi gobe wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu babu wayannan su ne ainihin wato khamsatu umur al'amura guda biyar la ya'lamuha illa Allah da babu wanda ya san su sai Allah wa min ha daga cikin su inzalul gaithi saukar ruwan sama za a yi damunan mai yawa ko kaɗan za a yi ba wanda ya sani sai Allah damunan za ta yi albarka ko za a yi ambaliyar ruwa da rusau Allah ne kaɗai ya sani Allah ne kaɗai ya sani da haka inzalul ghaib saukar ruwan sama babu wani ilimin taurari da zai bada bayani game da saukar ruwan sama la ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya san yanayin saukar ruwan sama sai Allah subhanahu wataala fallazi yansubuhu ila ghairi Allah duk wanda ke danganta saukar ruwan sama zuwa ga wani ba Allah ba mushrikun ya zama mushriki Allah ya kiyaye Imam al-Barbahari ya ce ga gaba ta 116 ƙalil mu'allif rahimahullah wa iyaka wan nazara fil kalam malam yace a hirdinka wan nazara fil kalam da yin bincike game da ilmul kalam a hirdinka wan nazara da yin nazari fil kalam a cikin ilmul kalam wato ilmul kalam kana iya cewa falsafa eh wato a hirɗinka da zurfafawa cikin ilimin philosophy kuma ko yanzu za ka ga cewa da yawa philosophers suna barin musulunci na fata an gane za ka dinga jin yawanci za ka ji an ce masu ko a jami'o'inmu nan za ka sha ji jifa-jifa a ce wani ya daina sallah wani ya daina kaza saboda ya yi zurfi a cikin sociology ko a cikin philosophy ko kaza-kaza da sauransu za ka ji wani an ce ya daina sallah wani ya ce shi bai ma yadda akwai Allah ba da sauransu da haka ilimi ne wanda dama wato wato akwai halaka a cikinsa to sai malam imam al-barbahari yake cewa iyyaka wan nazar fil kalam ahir da zurfafawa cikin ilmul kalam wal julusa ila ashabil kalam ahir dinka da zama tare da waɗanda suke da ilmul kalam qawluhu wa iyyaka wan nazar fil kalam yajibu al-amalu bil kitabi was sunnah a shek fauzan fauzan yake cewa wajibi ne yin aiki da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma alaihi salafus salih da abinda magabata na kwarai suke kai min al-i'tiqad na aqida na kuduri wala amali da aiki was suluki da kuma ainihin wato tarbiya ko adab hadha huwa manhajus salim wannan shine lafiyayyen manhaji hanya wadda take lafiyayya to wannan ita ce ka zamto kana tafiya akan littafin Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai shikenan a aqidarka ya zama aqidarka irin aqidar alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ya zamanto aikinka baya fita daga abinda alqur'ani ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa sahabbai da sauran magabata na kwarai suke kai sannan ya zamto sulukinka yanayin tarbiyyarka da adab ɗinka ka samo su ne daga alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata wannan shine manhaji mai kyau shine manhaji salimi wa man taraka manhajas salafis salih shi sa duk wanda ya bar tafarkin magabata na kwarai fila itiqad game da abin da ya shafa aqida ya zama aqidar mutum ya je wani guri can ba alkur'ani ko sunna ya nemo ta ba ya same ta ne a falsafa cikin littafan greek irin su ainihin wato irin su plato irin su abinan aristotle ko irin su socrates marias montessori da ire-iren su an gane ko yawwa duk za ga akwai ire-iren waɗannan yawwa to wannan wannan wayannan duk wanda ya zamto ainihin a irin nan ya je kwashe-kwashen aƙidarsa to don ka gan shi ya daina sallah ko ya ce ba Allah ko Allah komai Allah ne duk ba za ka yi mamaki don mutum ya zo da wata gurba matukar mutum ya saki alkur'ani ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya gama bata ai ya bata kuma sai kuma yanda hali yayi an gane ko don haka duk wanda ya bar manhajin magabata a aƙida wa fi gairihi da kuma wani aqida wa zahaba ma ulama'il kalam ya biye wa malaman falsafa da sociologists allazina yuthbituna al-aqaida wayanda su suna tabbatar da aqidunsu ne bi qawaidil mantiq da ka'idoji irin na logic shine mantiq ilmul mantiq shine logic kawai abun logic ne kawai da haka suna gina aqida su ne akan ka'idoji irin na logic wa ilmil kalam da kuma ilimin falsafa wal jadal da kuma ilimin musu wal muqaddimat da kuma abin da ya shafi al muqaddimat na waɗannan ilimin mukan wan nata'ij da kuma an nata'ij irin amfani ko nasarorin da suke samu a irin wannan ko kuma wal muqaddimat wan nata'ij da muqaddima da nata da natija allati yusammunaha barahin al barahin aqliya wai da muqaddimat da an nata'ij waɗannan suna kiransu da su ne hujjoji na hankali hujjoji na hankali why what when yawa akwai wani wani wani wani wani wani wani philosopher da ya taɓa koyar da mu ya ce har da ya yi wani sako duk sai da koyar abin nan wai har Allah maɗaukakin sarki ya za ka dinga bin abu da ka kowa ya yi abu ya halatta ka ce masa why in kuma ya bayani ka ce when kuma tun a lokacin dama kama an gaya mana gaskiya ma baya sallah wannan dama mutum ya shiga dama ba shi bai sha sunna ya koshi ba ba aƙida ya shiga cikin irin wani ya dama sun ya zama kwastoma mutum ba isasshen ilimin addini ya shiga wani ma kuma ba a nan ba kasashen waje a kai shi ya je kam ya kwaso ya yi wani karatu a ƙasar waje amma ya dawo da kare da gajeren wando an bayyanta ko in an yi magana ya ce ku har yanzu wai wani ya dawo daga ko rasha ne ko tara ana sallah wai har yanzu kuna irin wannan abu kaji wai har yanzu ana irin wannan abu abi da ka yi da sassafa kawai ganshi da ya a kofar gida yana ta fito Allah mai amfanin wannan karatun nasa da gajeren wanda za a gan shi kawai yana tafito laikiyai ba haza dalalun fil aqida wannan ko shakka babu bata ne game da aqida bata ne mutum ya rasa ba zai dauki aqida ta musulunci a cikin alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ba wai sai a cikin waɗannan wanda galibin su dama ilimi ne da aka same shi daga greek domin duk wayancan da kaji manyan philosophers din nan duk za ka gansu mutanen Greek ne za ka gansu yawancin su mutanen Greek ne to fa hadha dalalun fil aqida wannan ko shakka babu bata ne a cikin aqida wa dalalun fil istidlal kuma wannan bata ne wajen kafa hujja ya zama mutum ba da Qur'ani zai kafa hujja ko sunna ba zai kafa hujja ne da wani wata makala ko wani sakin layi ko wata magana ta wani masanin falsafa wallahu aghnana an ilmi kalam Allah ya wadatar da mu ga barin ilimin falsafa ba ma bukatar sa wa an gairihi kuma ya wadatar da mu ga barin wani ilimin ma wanda ba na falsafa ba bima anzala ala rasulihi da abin da ya saukar ga annabin sa manzon sa sallallahu alaihi wasallam min alkitab na alqur'ani was sunnati da sunna wannan ya ishe mu alqur'ani da sunna ya ishe mu a abin da ya shafi aqida a abin da ya shafi mu'amala a abin da ya shafi ayyuka na ibada alqur'ani ya ishe mu a abin da ya shafi suluki alkur'ani da sunna sun ishe mu bisa fahimtar magabata ina fata an gane fala khaira illa fil kitabi was sunna babu wani alheri bawon Allah sai yana nan a cikin alkur'ani da sunna duk wanda ya saki alkur'ani da sunna duk abin da ya kama sharri ya kama amma alherin duniya da na lahira yana cikin alkur'ani was sunna la siyama fi umuri al-aqida mala yace musamman cikin al'amuran da suka shafi aqida allati hiya al-aslu wanda ita ce asali aqida ita ce asali shi yasa tun mai ahlali yake ta gaya ma awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani imanin ya samu sannan sai kuma sauran abubuwa su biyo baya wahiyal asasu shine tushe fala nabni aqidatana illa ala adillati alkitabi was sunna kada mu kuskura mu gina aqidar mu sai akan dalili na alqur'ani da sunna wala nabniha ala qawaid al kar mu kuskuren mu gina aqidan mu akan ka'idoji irin na logic ilimin logic ilimin mantiki wa ilmin kalam da ilimin ilmul kalam ilimin falsafa fa kalamul ulama'i fi ilmil kalam domin maganganun malamai game da ilmul kalam ilimin falsafa wal mutakallimina da kuma philosophers ma'alumun wannan sananne ne sananne ne maganganun malaman musulunci game da shi ilimin falsafa da kuma su philosophers malaman wato masana falsafa din wannan malaman musulunci duk sun yi maganganu a kai sanannu ya kula al-imam shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i rahimahullah yana cewa hukumi fi ahli kalam yake cewa hukunci na ni game da wato ilmul kalam masu ilmul kalam wato hukuncin da imam shafi'i yayi yake ganin ya kamata a yi ga masu ilmul kalam an yi durabu bil jaridi wan ni'al yace a samu zarbar dabino da takalma a dinga tafkasu ana dukan su da shi wa an yi tsafa bihim fil qaba'il kuma a dinga zagayawa da su kabila kabila unguwa unguwa a ce ku kiyaye waɗannan a zagaya nan unguwar a ce kun ganshi ko ku bude idan ka sosai ya bude a ce ku kula da shi ku kiyaye shi mugun mutum ne a kuma tsallaka da shi wajen sallar can ma a je a ce kun ganshi ko a zazzagaya da shi layi layin hanyar a ce ku kula da shi mugun mutum ne a zagaya da shi a wajen gyaɗi-gyaɗi da shi can ma da ake kewaya da shi haka ake ana dukan za ana tafkasa da zarbar dabino da takalmi da kuma ana yi wa mutane bayani cewa mugun mutum ne imamu shafi ya ce haka za a yi wa wanda duk aka same shi yana da ilmul kalam wa an yi ƙala haza jaza'u man a'arada an kitabi wa sunna kuma a dinga faɗa masa ana tafkasa ana wannan zagayen da shi ana cewa wannan shine sakamakon duk wanda ya bujirewa alkur'ani da sunna wa zahaba ila ilmil kalam ya kuma koma zuwa ga ilmul kalam ilmin falsafa ina fata an gane to lokaci yayi kuma da sauran mintuna minti uku fa ilmul kalam madmumun da haka ilmul kalam dai abun zargi ne ba wani ilimi bane da zaka bata shekaru ka bata lokacin ka kana karantarsa da ka yi wannan gara ka je ka haddace alkur'ani ko ka san ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka je ka karanta wani fanni mai amfani a musulunci amma ka rasa duk ga ilimin mutanen ka rasa ilimin da za ka karanta sai ilimin bata lokaci ilmul kalam wa kana salafu magabata sun kasance yuhadhiruna minhu suna jan kunne suna tsoratar da mutane gayata tahzir karshen tsawatarwa game da ilmul kalam وأنه لا يتخذ منهجا في العقائد يسار عليه وأنه كما كسني شي علم الكلام لا يتخذ منهجا ba a rikarsa a matsayin manhaji fil aqaid a cikin aqida ba a daukansa a matsayin wata hanya da za a rika a abin da ya shafi aqidar mutane yusaru alaihi da za a dinga tafiya a kai wa yutraku alkitabu was sunna kuma ayi watsi da alqur'ani da sunna ba ilimi bane da za a ajiye alqur'ani da sunna a koma kansa mithlul ladina yaquluna kaman masu cewa aljism wal jawharu ila akhiri masu cewa aljismu jiki wal jawhar da kuma jawhari ila akhiri har zuwa karshen masu irin wannan maganganun zai kawo maganar wa yaquluna suna ta ithbatu sifati sai suka ce wai tabbatar wa Allah sufofi a ce Allah yana ji Allah yana gani ya daidaita al'arshi Allah yana da hannu yana da kaza yana da kaza kamar yadda ya tabbata cikin alkur'ani to suna ganin kamar hakan wai ya qaditta jisima kamar ana son ayi wa Allah gangar jiki tabbatar wa Allah sufofinsa sai suka ce ya qaditta jisima wai yana hukunta ayi wa Allah gangar jiki kenan wal ajsamu mutashabiha su shi ita kuma gangar jiki ai tana kamanceceniya ta wane ta yi kama da ta wane ta wane ta yi kama ya za a ce Allah yana da jiki bayan al ajsam mutashabiha jikunkunan mutane ko jikunkunan halittu suna kama da juna fayamfuna asma Allah a ƙarƙashin wannan gurbataccen tunanin nasu su da duk masu wannan ilmul kalam din a ƙarƙashin irin wannan tunanin nasu marar kyau sai suka kore wa Allah sunaye wasifati da sufofinsa firaran mina tajsim wai saboda suna gudun kasu sufanta Allah da gangar jiki wal jismu jiki huwa ma yatakawwanu min al jawhar min al jawahir al fardiyya wal jawahir wal jawhar al fardu bi nafsi suka ce jiki shine abinda yake kasantuwa daga jawahir al fardiyya wal jawharu al fardu bi nafsi da kuma jawharu al fardu bi nafsi wannan duk wani ilimi ne wanda shi al jawhar sun ce ma huwa qa'imun bi nafsi shi kuma akwai al'ardu da za su kawo mana zai kawo mana shi can gaba shekul islam ya yi doguwar magana game da wannan gabar ta maganar allah jauhari ne ko ba jauhari ba ne hannun allah yana da hannu jauhari ne maganar allah jauhari ce kaza jauhari ne to shi ne yake cewa wal jawahirul fardiya wal jauharul fardu bi nafsi wai shi jikin nan ai jauhari ne kamar ka ce wata sifa ce shi jiki alfardiya wadda take ɗaya-ɗaya wal jauharul fardu shi kuma ita sifa guda ɗaya wato wal jauharul fardu bi nafsihi fa banau aqidatahum alal jismi wa alal ard da haka sai suka gina aqidar su akan al jismu jiki wa alal ard suka kuma gina wato aqidar su akan al ard su waɗannan kalmomin da al jauhar da al ardu shekul islam yake cewa su a karan kansu ma'anarsu ita ce za ta sa ka yadda ko karka yadda da su da hakan aka ce jauhari sai a fassara mai ake nufi da jauhari in aka fassara wannan shi zai sa ka karɓa ko ka kore hakan aka ce al'ardu game da sufofin Allah su suna duk wayannan suna sufanta Allah da jauhar suna sufanta sufofin Allah da al'ardu duk wayannan yarurruka ne wayanda magabata a aqidar ahlus sunna wal jamaa ba za ka dinga jin suna amfani da waɗannan kalmomin ba kuma alqur'ani bai amfani da waɗannan kalmomin ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu duk ba su amfani da waɗannan kalmomin na sufanta Allah da jauhari ko a ce sufofin Allah al'ardu a sufanta su da al'ardu ba da haka sufo kalmomi ne waɗanda in an kawo su a muhalli mai kyau sai su zama karɓaɓɓu in an kawo su a guri marar kyau kuma sai a kore su da haka sun gina aqida su alal jismi wa alal ard sun gina aqida su akan jiki wa alal ard da kuma sufofi wa ghairi zalika min at-tawahhumat al-batila da wannan haka daga cikin irin rudanin su wanda yake batacce wa tarakul kitaba was sunna suka yi watsi da alqur'ani da sunna wa hadha huwa ad-dalalul mubin wannan bata ne wanda yake mabayyani wal iyazu billah wala yashtagilu muslimun kada musulmi ya shagaltu bi ilmil jadal da ilimin jayayya wa ya turuku lishtigala bi ilmil kitabi wa sunna mutum kawai je kawai ya samu wani ilimin wato debate ya samu wani ilimin yadda ake kure mutum a musu ilmul jadal kamar shi kansa mutum ya zurfafa a cikin ilimin logic din ilimin mantik an gane to kar mutum ya zama to ya shagaltu yana musulmi ya shagaltu da ilmul jadal ilimin yanda ake musu yanda ake kada abokin musu ya shagaltu da wannan ilimin bi wato wa yatruku al-ishtigala bi ilmi al-kitabi was sunna ya kuma bar shagal ya bar shagaltuwa da alqur'ani ilimin alqur'ani da sunna ka same shi a alqur'ani zero a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zero amma ya je yayi digiri na ɗaya na biyu kila har na uku a ilimin musu me amfanin wayannan digirin digirgir da ya ilimin musu in yana karanta fatiha sai kayi kuka ko fatiha bai iya ba ina fata an gane kaga kamata ya mutum maimakon ya bata lokacin sa a wancan ilimin ya zo ya shigaltu da ilimin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai ya bar ilimin alkur'ani da sunna ya rungumi irin wayannan ilimin mukan wayanda ba su da wani amfani illa man adallahu Allahu azza wajal sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi wa kana salafu hadhihi al-umma magabata na wannan al'ummar yasiru ala al-kitabi was sunna suna tafiya ne akan al-qur'ani da sunna magabata na wannan al'umma suna tafiya ne akan al-qur'ani da sunna ila an urribat ila an urribat al-kutub al-urubiyya har zuwa lokacin da wato magabata na can farko suna tafiya ne akan al-qur'ani da sunna bisa fahimta mai kyau ba a samu waɗannan rudani da cakuɗewa da rikirkicewa a ƙidan mutane ba har sai da aka fassara littattafan rumawa zuwa larabci littattafan rumawa sai aka fassara su su ne wannan girik ɗin duk wato ilimin girkawa ɗinnan wannan na wanda muka ambaci sunansu irin su plato ɗin da ire-irensu da wannan philosophers ɗin to sai da aka ɗauko wannan littattafan nasu da ilimin mukansu aka ɗauka wani abin arziki suka yi sai aka fassara su da larabci ana fassarawa da larabci fi ahadil mamun a zamanin mamun mun karanta mun yi ishara zuwa ga wannan a can ba shi mamun mutum ne sarki ne ko shugaba ne khalifa ne mai san addini to da haka tunda ba shi da karatu wannan lokacin sai aka kawo irin wannan littafin aka ce ayin an fassara su ilimin mukane masu amfani za a ce muki addini da aka shi kuma a ƙarƙashin mulkinsa aka fassara irin waɗannan littafan zuwa larabci waja a ilmul mantiq aka samu ilimin mantiki logic wa ilmul jadal da ilimin musu fa hadatha sharru fil umma tun daga nan sharri ya fantsama ya faru cikin al'umma fi min zaka tarik tun daga wancan tarihin na zamanin ma'amun wa bana kathirun minhum aqaidahum sai zama dewa daga cikin su sun gina aqidun su ala ilmil jadal wal mantiq akan ilimin jayayya ilimin musu da kuma ilimin mantiki shine logic Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum